الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرين مكية وآيات ست آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة النجم مدنية آية ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستكبر إنه كان توابا سورة الحقب مكية وهي خمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتوب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة الإخلاص مكية هي أربع آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلك مدنية فهي خمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة الكافرون مكية أو مدنية ست آيات سورة كينا نقول يا أيها الكافرون mai tafsiri ya ce dalilin saukan wannan aya waɗansu jama'a daga mashirikai sun ce ma annabi muhammad ka zo mu zauna mu daidaita ka bauta ma allolinmu shekara guda mun mu yi wa naka shekara guda to allah subhanahu wata'ala yana jin abin da suke cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsaya sai na saurari ubangiji na dalilin saukan wannan ayan kenan kuma ita wannan sura manzo Allah ya ce ta kai sulusun qur'ani domin akwai bara'a daga kafirci a wani kaulin ta kai rubuyin qur'ani wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai mani wasi ya ce ka karanta lokacin da za ka yi bacci kuri ayyuwar kafirun wannan sura bara'a ne daga shirka fadin abdullahi ibn abbas ce babu wani sura a cikin alkurani wanda ya fi fusa ta iblis fiye da wannan kuliya ya kafirun domin tauhidi ne da bara'a daga shirka da Allah ya ji cewa sun ce a zo a daidaita masu wannan magana manyan kafiran ne da aka saba jinsu a gaba da annabi walid ibn magira da asbun wa'il da aswad ibn al-muttalib da umayyah ibn al-khalid suka zo wajen manzon Allah suka ce ga abin da muke so kaga in mun taru ga baki dai sai a zauna lafiya kai kai namu in namu yabi alkhairi ka samu mu ma mun yi naka in naka yabi alkhairi mun samu shine Allah ce to ga ya musu mai da musu da rabbi ya rasulullah يا أيها الكافرون يا مكافرين لا أعبد بالحال بزن بوتا بأيانزو ما تعبدون أبن كنت بوتا موا من الأصنام لغمكا ولا أنتم عابدون ما أعبدكم بزن بوتا ما أبن نكي بوتا موا أيانزو با domin abin da nake bautawa shine Allah ta'ala wahdahu wala ana abidun nan gaba kuma ba zan bautawa bil istiqmal a cikin fuskanta ma abatun abin da kuka bauta wala antum abidun nan gaba kuma ba za ku bauta ma abin da nake bautawa ba ma abudu bil istiqmal alim Allah minhum Allah ya sani da gare su annahum la yu'minun ba za su zama da gaskiya ba وإلاكما على الله على وجه المقابلة لكم دينكم كلك دينكم شركة ولي ديني كلك دينكم ديننا نغريني مسلمين wannan sura har yanzu tana aiki idan kana sallah kana azumi kana zakka kana haji duk aikin musulunci kana yi sai wani ya ce maka mushriki ka ta ni ba mushriki bane أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ba wannan kalma ke shigar da musulunci ba sai in na ce zan musulunci a wajen ka in tashi daga mushriki abin da za ka gaya min kenan to na riga ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika ai ba bauta kake ba Allah kake ma bauta ba eh ta ni dai na san Allah nake ma bauta to da ka karanta kuliya قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يا آدم أني بس الله كذا نجي بوتاوا ولا أنتم آمنون أعبد آدم بس أمين نك جي بوتاوا جي كيما ولا أنا أعبد ما أعبد ني بس بوتا أمين نك جي بوتاوا ما جي مني دي الله نسني كيني كسان أمين نك جي بوتاوا ولا أنتم لكم يوا تكريك أديني ناني ريك أدينك wannan ana magana da kowane kafire da dukkan wanda yake ciya zai fitar da kai a musulunci bayan kana sallah kana azumi kana haji to karanta masa kuliya ka faɗi la ilaha illallah wannan wa'aza wannan qabla an yuma bil harbi tun gabanin a hore annabi da yaki ne wa quziba ya ilafa bai ce waliya dini ba aka ce waliya dini na ya ilafa asaba waqafan dun waqafi ne wa waslan wa asbata yaqub ya tabbatar da sai ita cikin halin suratun nasari suran kenan na nasarar manzon Allah madaniyatun annabi yana zaman madina aka saukar da ita wannan suran salasu ayatin ayoyi guda uku ne dalilin saukan wannan sura Allah yana ba da labari fituhul islam wato lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa aka kori annabi daga makka su biyu tak daga shi sai abubakar ya koma madina allah da ikonsa sai ga ran da annabi zai dawo ya zo makka sai da ya zo da mutum ɗai-ɗai-ɗai dubu goma shi ne allah su hana wata'ala ke ta wato abin da ya baro a shekara na bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina shekara na bakwai sai ya kwanta ya yi mafalkin cewa ya shiga makka ya yi dawafi a ka'aba lafiya ya dawo da abin ya faru sai ya gaya masahabai suka ce ai mafarkin annabi ko maganan Allah ne babu kokanto a ciki annabi ya shiryo ya kamo hanya yana tafi sai da ya zo biya. da ya zo biya mutanen maka suka samu labari suka zo suka samu annabi suka ce to ba mu yadda ka shiga wannan wurin ba mutane duniya su ji muna yaƙi da kai su ji ka shiga lafiya ka fita lafiya ai an ce mu kenan to daga abin da za a yi mu kulla sulhu tsakanin mu da kai a daga yaƙi na shekara ɗaya baɗin Allah ya kai mu ka dawo za mu bar maka ɗakin ka je ka yi abin da za ka yi na kwana uku ka tafi to aka kulla sulhu cewa duk wanda ya gudu wajen annabi wajen kafirai in ya nemi dawowa za su dawo da shi da dai sulhun wanda in ka gani a nafsul amri za ka ga kamar akwai cuta ga musulunci amma annabi duk ya ce ya yarda saboda ya san abin da yake cikin hikimar Allah da lokacin da aka kulla wannan akwai kabila biyu akwai banu bakari akwai banu kuza'a dama abokan gaban juna ne tunda annabi ya kulla sulhu da waɗannan banu bakari da banu kuza'a banu uza suka ce to kai annabi muna tare da kai su kuma banu bakare suka ce a'a mu ko muna tare da qurayshiyawa aka zauna haka ana cikin haka waɗannan abokan gaba biyu ɗaya da ya dauki annabi ɗaya da ya dauki qurayshiyawa sai fada ya same su wata rana to a ka'ida in ana faɗan ku waɗannan guda biyu kuna tare da juna kar ku taimaka musu to sai suka warware alkawari su qurayshiyawa suka zo suka taimaki mutanen da suke tare da abokan gaban masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi fada da suka yi fada suka kare suka ce to mukan za mu kai kara wajen annabi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku shiga fadan mutum 40 suka fita daga Huza'a suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da ya faru mutanen nan fa sun fada mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah alhamdulillah wallahi zan taimake ku da kaina kamar yadda zan taimaki kaina wallahi in ban taimake ku ba kar Allah ya taimake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ne ji labarin waɗannan mutane sun je sun samu annabi sun gaya masa sai tsoro ya kama shi sai taso ya zo wajen Madina ya zo Madina ya ce ma annabi na zo ne mu sabanta alƙawari mu ƙara talalan lokaci ka koma kawai annabi shirya yaƙi ya hori iyalinsa su shirya mashi yaƙi ya sanar da mutane duk za a je maka da zai fita sai ce Allahumma khudhul uyuna wal akhbar Allah ka kame idan duna ka a gan mu Allah ka kame labari kare kai ma Qurayshiyawa Annabi ta tafiya ya shirya ya kama hanya ya nufi Makka a cikin watan Ramadana bayan an ci kwana goma a ciki sai da ya fita bayan gari sannan ya sha da ya sha yana ta tafiya har ya kai Hudayn wato inda ake ce ma Wadi Fadima yanzu to da yazo sai ya ba da tutoshi ya ce du'a rike a kama zuwa hanyar makka ya zo ya sauka a wadi fadima a wadi fadima nan gab da makka ne da mutum ɗaya ɗaya dubu goma duk mutanen makka ba su da labari annabi ya ce a kunna wuta dubu goma saboda shanin yaƙi na da inda aka ga haske da hayaƙi na tashi an za a iya sanin adadin mutanen shi kuma abu su mai tsoro ya kama shi sai kamo hanya ya zo yana binciken ina annabi yake ya ji labarin annabi ya fito shi kuma abbas babban annabi ya riga ya musulunta amma yana maka a wannan shirin bai san annabi ya fito ba sai kwaso iyalinsa zai koma wajen annabi sai suka gamu da annabi a hanya da ya ga annabi da mutum dubu goma sai ce subhanallah maka sun kaɗe dai annabi ya shiga sun kaɗe ya za a yi sai ce wa zan samu ya je ya gaya mutanen maka su fito kawai su ganci annabi su je sun tuba amma in annabi ya shiga da wannan jama'a to auku ya ya auku sai ya ce annabi ba ni alfadarinka sai ya hau alfadarin annabi shi dama bafan annabi ne wan mahaifin annabi ne ya ce sai na je daji ina nunawa ko akwai wani wanda ya zo ɗiban itace in gaya mashi ya je ya gaya mutanen maka su fito kamin annabi ya shigo garin ba in suka bari annabi ya shigo garin sun kaɗe ya ce a cikin halin tafiya na sai ga abu su biya shugaban garin duka ya fito da mutum biyu yana bincike sai na gane muryansa sai na ce ya abu hanzalata ya ce na'am shi kuma ya gane murya na ce ya abu farin ya ce mai yake faruwa ya ce jab dama ina neman wanda zai je ga muku wallahi idan annabi ya shiga makka da rijiyayen ku ku je kun nemi amana ba kurai shiyawa sun gama yawo gaba daya sai ce abin to ya za a yi mene dabara sai ce abin da za a yi abokan da biyan su koma da su gida hau bayan taguwar nan na hau bayan alfadarin manzan Allah ya kamo hanya yana tafiya yana tafiya in ya zo inda wuta yake sai a ce waye wannan ku taso kasan sabai ba ba jira da an taso sai a ce a bakon manzan Allah ne akan alfadarin manzan Allah sai a bashi wuce ba su san abu su gane ne a baya ba duk inda ya je sai a ce bakon manzan Allah ne akan alfadarin manzan Allah ana nan sai je gab da annabi sai samu sai na umar sai ta so yake so ai wannan yana zuwa sai ga abbas yake abbas manzo iya ce ba adalla ga makiyin Allah nan su biya ni Allah ya kama ka ka zo hannu ba wani alkawari ha ba yanzu za ka lahira sai zabu da gudu ba su yi sai sun tambayi manzon Allah ya zabu da gudu zai riga abbas wajen manzon Allah dan annabi ya ba da ya ce a kashe shi ba zai shigo wurin ba shi kuma abbas ya gane sai ya sabu da dokinsa shi kuma sai ya riga shiga manzon Allah ya je faɗi kama Umaru Umaru ya zo ce Abu su gane ne kashe shi zan yi annabi ke na kada na kada Abbas ya aka yi ce ai na bashi amana ya ce to shi kenan tafi da shi wajen kwananka ka kawo min shi da safe to da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu yana zaune sai aka kawo mashi Abu Sufyan yana zuwa ya zauna gaban manzo Allah in ya gaida annabi annabi ya kauda kai in ya gaida annabi annabi ya kauda kai in ya gaida annabi annabi ya kauda kai har wani lambanta mashi ka ka roke shi da zumunci da menene yace annabi ina gama ka da zumunci sai ce kai Abu Sufyan aduwullah lokaci bai yi ba da zaka ce la ilaha illallah bai gushe ba annabi yana ta lallashinsa wata yana ce annabi kai da ni ne kake faɗin haka ta ma ahala maka hakurin kama akwai ban mamaki hakurin kama akwai ban mamaki har kana mun magana na taushi haka kai ka cika hakuri yace ba shine ba ka cika karamci yace ba shine ba ka cika sadar da zumunci yace ba shine ba faɗi la ilaha illallah mu zauna lafiya sai yace ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace to ka je da shi ina so ga karfin musulunci yau ka je ka zauna duk kwarin nan jama'an mu ne jama'a su ta wuce a gaban shi ya zo ya zauna in ya ga waɗannan mutane ya zuci ce ai abbas wannan kuma waye sai ce a ai bani musulai bani musulai ne su ma mutane na annabi ne ce al'amari ya kirma wannan ba sai ce muzaina ne muzaina eh su ne waɗannan eh wane mu da muzaina ai ko waɗannan ma ba za mu iya da su ba can a ƙarshe sai ga runduna na manzon Allah ya ga ado ya ga kyau ya ga natsuwa ya ga tafiya ya ga makami na walƙiya wal wal wal wal wal wal sai ce kai kai abbas wannan waye sai ce ai muhammadu rasulullahi ne ce shine wannan a a a shine wannan eh shi da waye ya ce ai muhajirin da lansar ne ba abin da yake yi sai mutum makami ana kafara la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da ya faru kenan sai aka ce to daga ciki kabilun makka sai aka samu mutum biyu suka zo suka musulunta wajen manzon Allah da suka musulunta yace to ku yi mazan maza ku gaya mutanen makka muhammadu bai zo yaki ba ya zo ne ya ci makka kowa ya zo ya shiga musulunci to shine aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan bai son fahari ne kadan bashi wani fahari yanzu nan tunda da ya riga ya musulunta yace to aje a gaya mishi ya shiga makka ya gaya musu ni ban zo yaki ba duk wanda ya gudu ya je gidan abu sufiyana ya koya ya tsira kar a taba shi duk mutumin da ya kulle gidansa bai fito wayan yaki da shi ba kar a taba shi duk mutumin da ya je ka'aba ya koya a wajen kar a taba shi amma banda wani da wani da wani da wani wannan ko a ka'aba ko ku gansu ku kashe su saboda da sun shiga musulunci suka yi ridda to abu sufiyana ya ruga da gudu sai cikin makka yana zuwa cikin maka ya hau ya ce jama'a maka ku zo annabi na waje na tawowa ku zo da sauri ga babban labari ya ce wallahi na ga abin da na gani kan wanda ya taba shi yau mun kaɗe mun kaɗe me dabara me dabara mun ya ce wanda ya je gida na ya tsira kace kai gidan ɗinka gidan banza irin wannan labari da kake ba mu gidan wa ce to duk wanda ya kulle gidansa ya tsira to haka aka yi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka da ya shigo makka ya sa waɗansu ya ce kai ka shiga ta wuri kaza kai ka shigo ta wuri kaza kai ka shigo ta wuri kaza akwai Khalid ibn Walid ya ce ka shigo ta masbala din nan da ake cewa ta subla don maka akwai awali akwai masbala ni zan shigo ta sama kai ka shigo ta wannan wanda ya taba ku ku taba shi wanda bai taba ku ba ku kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka to nan ne kawai aka samu waɗansu masu tsaurin kai aka kashe mutum goma sha uku a cikin kafirai musulmai uku suka yi shahada to da suka yi shahada nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Ka'aba da ya shigo Ka'aba ya ce shikenan yau wanda aka kora ga shi ya dawo da ya tara su ya je ce ina madubudin Ka'aba to akwai Usman ibn Mas'ud shine makullin Ka'aba ke gare shi yace ka bada makulli annabi zai shiga yace a shi bai san Muhammadu Rasulullah Ali ya ce kai ma din ya murde shi ya kwace makullin ya je bude ka'aba annabi ya shiga ya sallah ya sallah ya fito shikenan sai sai na ali yana cewa ya rasulullahi makullin nan a bar shi a wajen mu mu samu daraja biyu mu ne masu shayarwa mu ne masu gudun man ka'aba annabi ya ce a Allah bai ci haka ba ina wanda abun yake a wurin shi zo gashi khalidatan talidatan har abada sai ce a a a shi haka wannan addini yake to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sandan da yazo da shi nan duk kuma kan nan sai ya nuna gunke ce ja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahwara ja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahwara duk gunkin suka rushe gaba daya annabi ce duk amanka mutanen maka zaru mutanen maka ya to ga wanda aka kora ya dawo ni da aka kora gashi na dawo yau dai na ci ku da yaki in na ga dama ku bayi na ne me kuke zaton zan yi da ku me kuke zaton zan yi da ku suka ce afwan karim ibnu ashir karim dama kowa ya san halinka me karamci dan karamci me halin kirki yace izhabu wa antum mutalaka dun na sake ku shine Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan sura iza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zama annabiyahu annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ala a'da'ihi akan abokan gaban sa wal fatu shine fatu makkata budin makka kaman da ne ya faru gina a takeici wa ra'aita an-nas kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah musulunci afwajan jama'atin ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidun wahidun bayan ana shiga ɗaiɗai wa zalika ba'du fatu makkata bayan budin makka ne ja al-arabu larabawa suke zuwa min asari al daga nahiyoyin ƙasa da'ifina to abin da yake kamata daga wannan lokacin fasabbih bihamdi rabbika lokacin da aka ce afwajin din nan wasu sahabbai a cikin su hadda sai na abakar sai suka fashe da kuka kace to ai Allah ya ce nasara ya zo ai nasara ya zo amma ba ku san abin da yake faruwa ba wajen afwajan jama'a jama'a ku mai da shi ta riba faja wa fa faja wa fa afwajan faja wa fa rasuwan annabi ya kusa rasuwan annabi ya kusa domin abinda Allah yake nufi annabi ka gama aikin ka to daga nan bayan annabi bayan haka annabi shekara ɗaya ya zo ya yi hajjatul wada'i kenan ya zo daga baya ba duniya din to shine afwajan to idan ka ga wannan lokacin to ka kusa rabuwa da Allah ka kusa gamuwa da Allah dan da aka kawo wannan annabi ya hau hudba sai sai jama'a ubangijin bawa ya ba bawa zabi gamuwa da shi yake so ko zama tare da ku bawa ya zabi gamuwa da Allah maza Allah ya nuna haka to idan lokacin haka yayi to ka koma fasabbih bihamdi rabbika aikin ka ya zama tasbih ai musallafi sabbihamdihi wasafiru ka nemi gafaran Allah anan kaga manzon Allah wani laifi yayi wani laifi yayi an gafarta masa an ce wasafiruhu ma'ana ka sanar da al'ummanka ka sanar da al'ummanka innahu shi Allah kana tawwaban mai yawan karban tuba ne bayan wannan wani sun ce a hajjatul wada'i ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kamar yadda wasu suke kafa hujja da wannan sura aya cewa duk wanda ya ce annabi ya bashi wani abu ya kafirta tunda al-yawma atmamtu alaykum kamantu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ai an riga an gama to wannan jahilci ne Allah ya ba annabi tauhidi da farko amma ka tauhidi ne aka zo aka bashi sallah ba ƙara masa komai ba sai da ya koma Madina aka ƙara mishi zakka aka zo aka ƙara mishi azumi aka zo aka ƙara mashi hajji to arkanul islami guda biyar ran da annabi ya yi wannan hajji hajjatul bada hajji na bankwana na ƙarshe wanda da ya koma daga zulhajja ne almuharram safar rabiu awal ya rasu da wuce kwana tamanin da wani abu ba to shine Allah ke ce mishi al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika maku addinin ku arkanul islami guda biyar to wani mutum ya zo da wani abu a cikin addini ya ce ga sabo shi ma rukuni ne to wannan sai ka ce ƙarya ne amma duk mutum ya zo da istibari dama yana cikin wanda aka cika duk mutum ya zo da salati dama yana cikin wanda aka cika duk mutum ya zo da zikiri ba dama yana daga cikin wanda aka cika akwai wazkurullah kaseeran akwai wazakirillah kaseeran akwai wasabbirun daukana tawwaba wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi da ya kaji yana faɗin haka aka san cewa ajalin annabi ya kusa buɗin makka ya samu a cikin ramalana ne shekara na takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin watan rabi awal sanata ashirin shekara na goma domin da aka ci makkan a shekara na takwas a shekara na tara bai zo ba dalili duniyar duniyar kafirai lokacin ba su samu labarin cewa Allah ya hana mushriki zuwa maka ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo haji ba a lokacin tunda ba zai tarayya da mushriki ba sai ya nada sai na Abubakar yace to ku je haji kai ne amirul haji har sai na Abubakar ya tafi yana amirul haji sai annabi ya aiki sai na Ali yace kai kuma ga hudu ba ta an kaje ka karanta to da aka je hajin sai na Abubakar hankalin shi ya tashi ya annabi zai nada ni amirul haji kuma ya turo wani ya karanta takarda bayana sai aika ma annabi shin an tube ne annabi sha ba tube ka ba kai ne amirul hajji amma wannan maganar zan karanta sai jini na shi yasa na sa aliyu shi yasa na sa aliyu to daga nan ne aka ce aka shelanci cewa daga wannan shekara na tara kar wani mushriki ya sake zuwa makka kar wani ya tsawafi tsirara dalili kenan a shekara na tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo haji ba shi a shekara na goma wanda ya rike kaman kwana 80 da wani abu ya bar duniya sannan ya zo ya yi aikin hajjin ya aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islamu bayan annan an ce yan ayoyi ne suka sauka kawai kaman ayan gadon kalala aya na karshe da ya sauka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah bayan nan annabi ya rayu a wani kaulin kwana 21 ko kwana 7 to wannan sura kenan na nasara saboda haka musulmi kowane lokacin yana karanta wannan yana da nasara suratu tabbat makiyatun annabi yana zama maka ta sauka kamsu ayat bismillahir rahmanir rahim wannan aya ko sura kuma dalilin saukansa da da annabi aka aiko aka aiko shi a makka farkon wanda ya fara zuwa ya kira matarsa sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha ita ya fara kira ta fara musulunci sannan ya goma ya san babban abokinsa sai na abakar sai na abakar ya zo ya musulunta shi ne farko wanda ba wanda ya gaddama a cikinsu sai na abakar ya gayyaci abokansa mutum wajen shida irin su abdurrahman ibn awf suna ciki su sai na usman suna ciki ya je ya gayyace su suka musulunta ma'ana an fara kiran musulunci a asirce ne kamar yanzu misali za ka ga ko duniya za a kulla yan ana so a kulla wani abu za a zauna a ce suwa suwa ya kamata mu kira a kirawa ne a kirawa ne a kirawa ne kamin a fito tukunna sai an gama kullawa sannan a ce to a fito da abin to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kirawa ne ka kirawa ne da ya samu mutane to sai Allah ya ce wa anzir ashirata kallakalbi yanzu ya rasulullah dangoginka na kusa alkhairi in ya zo a gida yake farawa kira su ka fara da su to dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je haukan dutsen safa ya sauki ya ce mutane na mutane na ku zo mutanen maka suka taru sai ce ya ƴaƴan wani ya ƴan wani ya bani abdul munaf ya bani abdul mutalibi suka taru sai ce to yanzu ina so in tambaye ku mene sunana suka ce muhammadu wani lakabi kuka sami suka ce al'aminu yanzu na gaya muku magana za ku gaskata muka ce wallahi ba mutum yin karya wajen ka ba kai mai gaskiya ne da zan gaya muku ga wani yaro da yaƙi a bayan garin nan ku ba ku gani ba da dawaki zai yaƙe ku za ku yi suka ce ai ba mutum yin karya wajen ka ba ya ce to ga wata babban magana menene magana shine Allah ya aiko ni ni Muhammadu manzon Allah ne kai din nan kai din nan su a tunanin su in Allah zai aiko ya samu wani mai kudi a garin ya aiko ko ya samu wani mai dagawa a garin ya aiko su a tunanin su maraya dan maraya baban shi bai bar komi ba idan su ba komi wanda aka rene shi ma har ma ana mashi lakabi wai dan baban akuya ibnu abi kausha sai abu lahabi ya ce o'o wannan babban magana wai yanzu wannan wato saboda tsaban izgili abin da ya sa ka tara muke abin da zaka tara mun yace abin da zaka tara mun kenan maimakon ya ce Allah shi ne masa yace tabballaka yace ma annabi to nan zaka gane tsakanin Allah da annabi shi Allah da an zagi annabi bai bari wani ya rama shi da kanshi yake rama shi da kanshi yake rama kamar yadda in kana son ka ga fushin annabi ka taba janibin ubangiji baya fushi don shi sai dai don Allah Allah baya fushi don shi sai don annabi Muhammad in Allah zai wuce ba tabbace mun yana da yaya ba akwai ya ce ba zai gafarta wannan ba amma kaga yayi musu komi ai duk masu cewa yana da yaya nace ku ba su kuɗi ba su ji daɗin faɗi za mu haɗu amma da aka ce ma annabi can ballakai ce tabbat yana abi lahabin wa tabba to da ayan ta sauka yana da mata ana ce mata ummu jamil yar uwan abu jahal ne yar uwan abu sufyan ne kidan zaban mata ne sai ta dauko makodi ta ce yanzu zakin har ya kai wajen mu ta zo ga annabi abu zamane da shi da abubakar a jikin ka'aba tana ce abubakar ina abokin nan naka mai zakin mutane da na fasa bakin shi yanzu nan da ya ga kuma annabi a zaune abubakar yana mamaki ai gashi abu zai ga nuna min shi da na gan shi da na fasa bakin nan ta ce man gan shi ba to bari ma in mashi waka musamman man abaina wa dinuhu kalaina musamman man asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qabaina yace wai suna zargin annabi wai musamman ka gaya ma musamman mun yi mun saba mashi mun ki horonsa addininsa mun ki makarba ta juya ba ta gan shi ba ta ce sai na abu ganin ya rasu laka ka da wani ayi na ba za ta gani ba ba za ta gani ba to shi ne Allah ya ce to bari ka ji gani wannan mutum da ya zagi annabi ni kadai ne isa arama lamma da annabi sallallahu alaihi wasallam qaulahu wa qala inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid qala ammuhu amminsa shi abu lahabin nan amminsa ne wato dan uwan mahaifin annabi domin shi kakan annabi abdul muttalib ya haifi ayya goma ne ya'ya goma ya haifa ya'ya goma nan da ya haifa na ƙarshen su abdullahi shine ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ake ce ma annabi ibnu zabihataini dan abin yanka guda biyu wato shi abdul muttalib ya ce idan ya samu ya'ya goma maza na goma na ƙarshen zai yanka kamar yadda annabi ibrahim ya so yanka isma'il to sai ya zo kan abdullahi da ya zo kan abdullahi yace zai yanka duk aka taro aka hana shi aka banshe shi da ragumi ɗari to shine asalin diyan ragumi ɗari kenan to anan shi abu lahabin nan yana cikinsu sai yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai ce mana haka Allah ya ce to bari in rama maka zaki tabbat hasirat yada abi lahabin hasa hannun abu lahab wato hannun ana fassarawa jumlan sa ne ya tsara ba hannun ba wa ubir anha bi yadaini majazan an fassara da hannu don majazi ne li'anna aksar al'afali su zaulu bihima wa hadihin jumlatu wannan jumla tabbace da abi lahabin du'a'un annan ka lura so ɗaya ce ma annabi tabbate da abu lahabi tabban naka Allah ya ce tabbate da abi lahabin ko yau a duniya tabbate da nawa kai ko so ɗaya gaya ma annabi tabban naka tun daga rannan in ka faɗa ni na faɗa tabbari ya dace kowa duk duniya sai an tsine masa biliyan so biliyan saboda ya zagi annabi so ɗaya ka san mutum ya taɓa janibin annabi wata ba ya yi hasara wa hali ya habarin ka kauni ya halaka wallah kaman ka ce Allah ya halakar da shi wa kar halaka walamma khawwafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil azab yayin da annabi ya tsoratar da shi da azaba kala yace in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan kaji sha sha sha idan abin da dan dan uwana yake faɗa gaskiya ne cewa za a sa ni wutan in akwai fa inni abdani minhu bi mali wa waladi afqa kudi ga yaya an ji lahira ba sai in bayar ba a fanje ne Allah ce to ga ya masa ma a gane an humalu kudin ba zai dawatar da shi ba wa ma kasaba ya'yan ma wa kasbu ai waladu wa gana bi ma'ana yuguni kuma ƙarshensa sai ya tsilana ran da sannu zai konu da wuta za ta lahabin ma'abocin horuwa hab-hab-hab bayyana ma'alun makoman shi kenan ita da gobe wajen ishiragan muhammatan wa ma'atu da ta zo ta yi wannan maganin allah ce har da ke ma da daukan makoli to an hada da ke harfin alalamin ya sila sauƙuhu alfasiru na sauwaƙuhu alfasiru bil makoli wasu bati wani ita wannan matan na ita ce ummu jamil amma latin haɗami mai yawan ɗaukan ita kirare a shauki itace da sa'adan tulkihi saboda tsaban gaba da annabi sai ta ɗebo kaya ta sa inda annabi zai wuce wai don annabi soki fi jidiya a wuyanta akwai hamlin igiya min masalin na kama an ce takan je ta ɗebo itace sai ta ɗaure da igiya in ta zo sai ta dawo gida da shi sannan ta ɗebo itacen sai ta zo ta zauna ta ce bari ta huta Allah ya aiko mala'ika da jigudu ya cire azzagiyon wani ya sha shaƙe ta ta mutu wa maratu hamal sadar wa hadi jumlatu halin min halil hadabi allazi huwa na'tul limrati sai suratul ikhlas babban sura kenan suratul ikhlas yana da kyau duk mumini ya rike suratul ikhlas don haka za mu faɗi kaɗan daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin suratul ikhlas suratul ikhlas din nan tana da falala da yawa manzo Allah ya ce ikhlas ta kai sulusun qur'ani wanda ya karanta qul huwallahu ta uku yana da ladan qur'ani kuma dalili don ta zo don sanin Allah ta'ala ne sanin Allah kuma Allah ana ce wahidin fil afwali wahidin fil zati wahidin fil sifati duk ta tara wannan kenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye tare da Jibril sai ga Abu Zarri al-Ghifari zahirul umma Abu Zarri al-Ghifari mai gudun duniya na al'umman Annabi Muhammad Annabi na tsaye da Jibril shi ba zai ga Jibrilun ba sai ga abu zarri ya fuskanto yana zuwa yana zuwa yana zuwa sai ya ce manzala salasalama ah ai ga abu zarri na zuwa sai manzala ya mamaki ya ce kuma mala'iku kun san abu zarri sai yana ce masa wallahi yadda muka san abu zarri mu mala'iku mun fi ku saninsa kun fi mu saninsa ya ce to da me ya samu wannan matsayi tare da karsancinsa sai ya ce saboda yawan yawan ta karanta kulhu wallahu ahadu yawaita karanta ƙulhuwar lahu'adun mu mala'iku mun fi ku sani shi hakanan wata rana akwai wani mutum limamin masallacin ƙuba a zamanin manzon Allah kowane sallah zai ma jama'a in ya karanci fatiha sai ya karanci ƙulhuwar lahu sannan ya wata sura suka ce me yasa kake haka ya ce ni ba zan bari ba ka bari mana ka ja in za ka ja ƙulhuwar lahu ita ka dai ka ja in za ka ja wani sura ka ja ya ce to ba ni ne liman ko ba ba zan bari ba in kun ga dama ku shiga da bina in kun ga dama ku cire ni sai suka kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi ba Allah ya me yasa kai yawan karanta yawan karanta qur'an lahu a cikin sallah sai ce ya rasulullahi ina son ta ne sai annabi ya ce hubbuka iyyaha adkhalaka aljannata son ka qur'an lahu ta shigar da kai aljanna haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakin tabuka sai jibril ya zo wajensa ya ga mala'iku suna ta yawo a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku na kaiwa da komowa rana ta yi fari ta yi kyau ta yi haske sai na tambayin jibrilu me yake faruwa ne yau sai ya ce a'a ai Allah ne ya turo a je janazan wani mutum mai yawan ta karanta qul huwallahu ahad sunan shi muawiya ibn muawiya a makka shine kaga mala'ikun nan suna rige rigen zuwa zuwa wajen janazan kamar yadda manzo Allah ta ke ce wanda ya fada ya karanta ta su 50 Allah ya gafarta masa zunubin shekara 50 manzo Allah ce wanda ya karanta ta su goma Allah zai gina mashi gida a aljanna gida goma in 20 ne gida 20 in 30 ne gida 20 sai Umar ya ce a ya rasulullah a ce gidajen nawa za su yawa sai ai Allah ai falalan Allah ya fi haka saboda haka suran Fatiha ne kadai kul wallahu yake da suna dai dai har wajen 20 sunan nakin da har guda 20 ne saboda haka manzala salama dalilin a saukan masa da wannan aya sun zo ne kafirai suna ce ma ya rasulullah mu tambaya mace wai shi Allah nan naka da kake da ba mu labari wani iri ne wani iri ne da zinari aka yi ko da gol aka yi ko da menene mun muna son ka gaya mana wani iri ne sai suka iya ce sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad a wani kaunin kuma sun taru sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga abin ya aike ka kullum kana fada da mutane mu kana fada da mu yanzu mu zo a zauna lafiya muna zaton dai rashin kudi ne za mu tara ma kudi ka bi mu dan kuma kana son mata ne duk matan da suke garin nan za mu baka in kai mahaukaci ne mu yi maganin ka mu yi maka magani in kana son shugabanci ne ka zama shugaba a wajen mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ana rasulullah ad'ukum ila ibadatillah ni dinnan manzon Allah ne kuma abin da nake kiran ku ku bauta ma Allah wani irin Allah Allah guda ɗaya yau ga shi yau ga magana mu da muke da alloli 360 ba su wadatar da mu ba sai Allah da wai kuma kan 360 kullum muna damun su ba su yi wadatar da mu ba sai Allah guda ɗaya sai Allah guda ɗaya Allah annabi ya ce a'a Allah nan ba irin waɗancan ba ne to ya dangantaka sheke sai ce laisa ka mislihi shehu to me ya yake yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim to shine Allah ya ce to ga ya musu ya rasulullah su ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi kace musu qul huwa allahu ahad kace shine Allah guda daya wallahu khabar huwa wa ahadun badalun minhu aw khabarun sa Allahu samad shine Allah abin nufi da bukata kowa bukatansa wajen Allah ko kafiri in ka je na kiran tsiya bai ga bai ga azaba bane da an ga azaba sai ya ce Allah Allah Allah Allah Allah ko ko kafirai sun shiga ruwa ba a kiran gunki kuma ko da mu ko mutane ne suka kawo da kai ga barin ambaton Allah in ya ga dama a kira shi yanzu nan za a kira shi da an yi kisu yawan mata sai ka ji kowa zama zakiru dare na yi akan cewa rana ya kama wata wallahi ran nan ba zaki kowa zakiru ne lo lo lo lo za mu mutu lo lo lo lo a shekari yake al-maqsud bil hawa'i ja'ala tawam Allah nan lam yalid bai haihu ba lintifa'i majalasatihi don bai da dangantaka walam yulad ba a haife shi ba lintifa'i rududin ba hadisi bane walam yakun lahu kufuwan ahad ba mutum ɗaya mai zama wakilin Allah wa mumasilan falahu muta'alliqun bi kufuwan wa qadima alayhi li annahu ma hadal qasmi min nafi wa ukhira ahad aka ce huwa Allahu ahad ba ce huwa ahadun Allahu ba wa huwa ismun yakun an khabariha ri'ayatan lil fasila suratul falak wannan sura da za a ja guda biyu da suratul falak da suratul nas wato surori ne guda biyu wanda dalilin saukan wannan sura manzon Allah da ya dawo Hudaybiya a Zulhijja Muharram ya shiga shekara na bakwai kenan ya gama ya ji yakin Haibara sai shugabannin yahudawa suka zo wajen wani babban ba yahudi ana ce mashi labbi dubu la'asar suna ce mashi kai babban mu ne kuma kai dan dabo ne ka ne mu iya dabo mu mun yi ma annabi dabo mun yi mun yi mun yi mun yi sihirin duk sihirin da zamu ya gagara saboda kafin da muke so nawa zamu baka tunda kai ne oga kwata kwata kai mana sihiri ne a gama da shi ya ce to shikenan nawa za ku bani suka bashi da suka bashi kudi to yana neman ya samu gashin kan manzon Allah da matsayin gashin kan annabi ya zai sai ya samu akwai wani bai hude da ya musulunta yana ma annabi hidima sai ya zo ya same shi yana ta lallashin shi don Allah ka dan samu min gashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai sani ba sai ya samu gashin ya bashi ya ce to matsayin ka dan kakkaryo min bakin matsayin nan sai kakkaryo bakin matsayin sai ya kawo mishi da ya kawo mashi to abinda suke yi sai su yi mutum mutumi na kasa da suran ainihin wanda ake so a jefa sai aka yi suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu allura aka sosoki aka hada da gashin kan yace a jawo musu kwasfan dabino aka sa kwasfan dabino ya daure a ciki sai ya sa wani igiya ya mashi kulli goma sha ɗaya da ya kulli goma sha ɗayan sai je jefa a rijiya da ya jefa a rijiya yana jefawa a rijiya sai annabi ya kwanta ciwo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya tashi ya sallama wannan ana nuna maka kai al'umma annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya taba daukan nama zai kai baki naman yace karkace ya rasulullah akwai guba ko da cin ba sai na bakar an ce ya dandana an ce bai kushe ba yana jin wannan guban har ran da ya bar duniya akwai wani wanda yake tare da annabin ya mutu dalili ba yahudiya ne take wai wani nama ne annabi ya fi so aka ce ai ya fi son karfata karfatan akuya ta samu karfatan akuya ta tsatsa ta gyara ta sa mashi mai yadda kowa mai sha'awar nama zai ci shi kuma annabi yana son nama shikenan sai ta sa guba ce sai ta kawo manzo Allah ga yar hadaya na kawo maka don annabi ba ba ba sadaka in ka ba sadaka ba zai ci ba ai shi ba miskini bane miskini yake ba sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka naman zai ci sai naman ta ce ya rasulullah karka ci akwai guba ciki annabi ta kai kai ko aje akwai guba aje ya ce a kamo macin ke eh me ya kai kiki kai mun guba a'a ya rasulullah ba wani abu bane ka dai ishe mu idan kai annabi ne guban ba zai cuce ka ba in ko kai ba annabi bane ka dame mu ka mutu mu huta annabi ya ce to kin san ni annabi ne to tafi na sallame ki to wannan sai aka kwata yau gashi an yi wa annabi sihiri an yi mashi kulli goma sha ɗaya an je jefa a rijiya kuma ya kama annabi har annabi ya kwanta to ka sani kai al'umma annabi kowa ya kake kowa ya kake za a iya maka sihiri ya kama wai da Allah jama'a Allah ya yarda da sata barawo bai kalli bai kalli mi sa'a ya samu ba da za a sauke mashi qur'ani ma zai je sata baron Allah sai ka karkace kai ka isa ba za a yi maka sihiri ba to ga yadda ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama bai iya tashi to sannan sai Allah ya aiko mashi da wannan surorin da Allah ya gaya mashi wannan surorin ya ce wani ne labid ibn al-asam shi maka makari ya ji ya sa a rijiya kaza ya kira sai na ali ya kira da wani da wani ya ce ku je ku yashi rijiya kaza idan kun yashe za ku ga wani kulli ku ɗauko min suka je suka shiga suka yashe rijiyar sai suka ɗauko kullin wannan abu mai kulli goma sha ɗaya to shine aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce karanta kowane aya ka tofa kullin in ka karanta ka tofa kullin a kwance da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya goma sha ɗaya aka tofa kowane kullin zai ce kamar an warware ne daga dabaibai wannan kaga al'umma annabi ma an baka kenan wala a'udhu bi rabbil falaq da rabbin nas ayoyi 11 matukan kana karantawa zaka gamu zaka rabu da sharrin masu sharrin sihi shi wata ne ila ashara qadatan kulli 11 fa alamahu Allah bidhalika Allah ya bashi labarin abin da ya faru wa bi mahallihi da wurin da ya faru din fa hadar fa hujra bayna yadayhi aka kawo gaban annabi wa amara yahu bi ta'awudh da neman tsari da sura biyu fa kana kullama qara'a ayatan minha kowane lokaci ya karanci aya da gare ta a in hallat uqdatun sai ku kulle ɗaya ya kul ya warware waje da hifatan sai ya samu sauki hatta an hallatil uqdatu kulluha har sai kulle kulle duk ya warware wa ka wa qama ka amanna ma nushida min ila min iqal annabi ya tashi kaman an warware shi daga dabaibai wannan suran kenan na farko kace kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ya Allah ina neman tsari da ubangijin asubahi min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta min hayawanin dabbobi mukallafin wa ghairu mukallafin hayawan yana nufin har mutum ba wanda aka kallafa ma shi sai ya ce mukallafin wa ghairu mukallafin wa jama'adin da sandararru ka sunmi kaman guba wa ghairu zalika wa min sharri ghasqin idza waqaba sharrin dare idan yayi duhu aw kamar idza gaba wa min sharri nafasati daga sharrin masu tofi fil ukadi a cikin kulli allati taqiduha fil khair wanda ake kulla ta a cikin zare tanfahu bi shay'in taquluhu tana huruwa ana hura ta da wani abu da yake faɗa fi rakin yace abu kaza Allah ka daura wani kamar yadda dai masu sihiri za su dinga magana da kayan sihirin ko da shedanu a ciki abu kaza abu kaza abu kaza kama nati labidil maskun ومن شر حاسد انك شر من حسد اذا حسد اظهر حسده يبين لهذا وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود daga yahudawa alhasidin masu hasada ga annabi sallallahu alaihi wasallam ambaton wannan abubuwa guda uku gafin hasini idza hasada gafin sharri na fasaji ashamil laha laha ma hulika abinda aka halitta ba da huwa bayan sa li shiddatin wa sharriha wannan kenan suratul nas wancan aya biyar kenan wannan kuma suratul nas aya shida ne Allah yake ka ce ya rasulullah a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane khaliqihim wa malikihim malikin su mamallakin su wasu an keɓance su bi zikiri tashrifan ai ba kadai mutane Allah ya halitta ba amma an ambace su su kadai don girmamawa wa munasabatan lil isti'azati da kuma munasaba neman tsari daga sharril musus bi sudurihim malikin nasi mamallakin mutane ilahin nasi abin bautan mutane badalani aw sifatani aw arfa bayani wa zahara al-mulabi ilayhi fi ziyarati al-bayan malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas daga sharri shaytani al-sumiya bil hadath li kasrati mulabasatihi lahu mai kaiwa da komowa yana wasu wasi a zuciyar mutane alhannas mai yawan goya da bayyana wai ta akharu alal qalbi abin da yasa aka ce ma shedan alhannas kamar misalin sa kadan wanda zaka gane dan bera a daki idan ka kauda kai zai zo kuna maka ido yana ba ba ba haka ko in ka kauda kai zai dinga matsowa ya gani kana ganin shi kana ganin shi ko ba ka ganin shi in baka yi sa'a bai gantsara maka cizon ruga da gudu ko to amma da ya ga ka ɗauko sanda sai ya haka to Allah ya ce shedan hannan suke nan wato yana kusa da kai ya gani na zan samu wani, ba ta mishi aiki na zan samu da ka ce la ilaha illallah sai ya koma da ka ce Allahu akbar sai ya koma lokacin da kake ambaton Allah ka dauki gora kenan kana ajiye ambaton Allah sai ya dinga kusa ya dinga kusa ya tafi zuciyanka in sallah ne tuna da kaza in kaza in kaza in kaza in kaza to shine Allah ya ambace shi khannas alladhi yuwaswisu wanda yake waswasi a cikin kirjin mutane idza ghafalu in sun rafkana an zikrillah من الجنة لك الجن والناس لمتاني بيانا للشياطين الموسوس أنه جني أكوين الجني لمتاني سورة الفأنام كقوله تعالى هذا الحمد لله كقوله تعالى شياطين للإنس والجن أو من الجن بيان له والناس ألف على الوسواس وعلى كل وعلى كل يشمل شر لبيد وبنائه المذكور وأسرل الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس انما يوسوس في صدورهم الجن wato da yace min aljinnati wan nas su mutane ba su iya sa waswasi a cikin zuciyar mutane sai aljanna sai aka ce a wajiba bi annan nasa yuwaswasuna aylan bi ma'ana yaliqu bihim ya dace da su a zahiri summa tasilu waswasatun wasawasan su yana saduwa zuwa zuciya wa tasbutu bi tariqi ta kan tabbata hanya mai kaiwa zuwa wancan ka wallahu a'lam sunan ba ta tsamiya سؤال ده اجازه ولا
سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
في سورة الفاتحة الكتاب أن أنبشيت سبع المثاني wato a can sama take amma akan kawo ta ƙasa don mumini ya ji daɗi ya fara da ita an saukar ma annabi sau biyu ne shi sa take sama take ƙasa an saukar da ita a makka an saukar mashi kuma a madina to kuma shi suratu baji alkitab wato sura ne wanda ya tara komi da komi Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da zai ya kawo shi a littafan da suka gabato a taura da lijina da zakura da alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce ya cire a taura da zakura da alkur'ani duk suka bi ga alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzrahu ala din kulli wa kabi billahi sai aka tare ilimin alquran a taura da lijina da buratu aka tura a fatiha domin ilimin fatiha guda tara ne zaka ji su yanzu alhamdulillah tauhidi rabbil alamin sallah arrahman zakka arrahim azmi maliki yawmiddin hajji iyyaka na'budu shari'a iyyaka nasta'inu haqiqa ihdina siratal mustaqim addu'a siratal ladina an'amta alaihim qista ghayril maghdubi alaihim wa'ad waladdallin wa in wadannan ilimi guda tara shi da Allah ya tara wadannan ilimin na Fatiha sai tara su a cikin bismillahir rahmanir rahim mai harafi 19 wanda wasu na cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jumlan su aya ɗaya ne domin aya bakwai ne bata kai takwas ba to sai Allah ya dauki ilimin duka ya sa digon ba ba na bismillah nan ma'anan sa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu duk abin da ka gani da ni ya kasance da ni kuma zai kasance shine ba din to anan me yasa ba ya daukaka in zaka ci abinci me kake ci in kai ba ko me zaka ci mishi in zaka shiga gida bismillah ko menene sai ya ce a'a tawalu yayi bai sa digon sa a sama irin da nan guda ba sai sa a kasa man tawala'a rafa'ahu Allah sai manzo Allah ya ce kullu amrin zi balin la yubda'u bismillah fa huwa afdal kaga wannan kenan na biyo ita Fatiha ko anan alari an ce maka wal musalli yunaji rabbahu aina munajati take da ka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ce ina malaikun nan kun ga waɗanda kuka ce za su je su yi banna a bayan kasa kun ji kirari yake mu Ar-Rahman Ar-Rahim ina mala'ikun nan masu mai yan adam hasada kun je yana min kirari ko asna alayya abdi maliki yawmin din ake kun je na gina mani ko iyyaka na'budu Allah kai kadai ka ga dai wannan kai kadai nake bawa to kaga rabin fatiha kenan shine Allah ya ce qasamtu bai qasamtu salata baini wa baina abdi iyyaka na'budu daidai rabi kenan to wa iyyaka nasta'inu kuma dun na Allah ne Allah taimakon kai sani ke taimakon kai nira to da haka a wannan tsakanin ne ake gana da ubangiji to shi yasa shi fatiha nan ya zamo mafi muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta Qur'ani kowane harafi yana da hasana goma yana da hasana goma yace ba zan ce muku alhamdu harafi bane alif harafi ne lami harafi ne ha'i harafi ne mimi harafi ne dali harafi ne alhamdu hasana 50 lillahi hasana 30 rabbi hasana 20 alalamin 50 haka har ka sauka Qur'ani wannan إذا كان منها والسابعة إسرائيل الذين إلى آخرها وإن لم يكن منها فالسابعة غير المغلوب إلى آخرها ويقدر في عونها قولوا قولوا كشي الحمد لله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول الرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بملمونها ألا ينفي كرالي أكنس دكنس من أنه تعالى مالك لجميع الحمد Allah ya mallaki dukkan godiya godiya kashi-kashi ne in ka gode ma Allah ka gode ma Allah in ka gode ma dan uwanka ka gode ma Allah in Allah ya gode ma bawa ya gode duk abin ya koma ga Allah ne shine aka ce hamdu qadimin li qadimin hamdu qadimin li hadisin hamdu hadisin li hadisin hamdu hadisin li qadimin aw mustaqim li an yahmudu wallahu alima ala al ma'bud wallahu alamu ala al ma'bud bi haqqi rabbil alamin مالك جميع الخلق مملك دكان حليتا من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل ما منها وكل منها يطابق عليه عالم ان انت عالم kowa ya shiga malaiku ne jinnu ne kaza kaza ana cewa alamul ins alamul jin ila ghairi zalika wa galaba fi jami'i bil ya'i wan nun alamuna ulil ilmi ala ghairiha wa hiya min al alamati li annahu alamatu ala mujidihi ar rahman ar rahim Allah shine ma abokin rahama kaga masu fassara sukan ce ar rahman mai kyauta a duniya arrahimi mai kyauta a lahira to rahamaniyar Allah inda za gane ta a duniya Allah bai keɓance makiyin shi da masoyi duk kawo yake yanzu ruwa in ya zo da gonan arne da na musulmi duk sauka zai ko in Allah ya zo ba da mulki ya ba arne ya ba musulmi in Allah ya ga dama zai ba da kuɗi ya ba arne ya ba musulmi to shine rahamaniya din arrahim rahimiya wato shi arrahimiya a lahira kenan ba zai ba kafiri ba ملك يوم الدين مملك رانا ساكي هو يوم القيامة وحس بذكره أنه لا ملكا ظاهرا فيه لعادي إلا له تعالى الذي في لمن الملك اليوم لله الواحد الأحد إياك نعبد الله كي كده مكيوا وتا وإياك نستعين كي كده مكي نعمة مكو إهدنا الصراط المستقيم شريعة متفرق مدولي صراط الذين أنعمت عليهم هل تفرق وانا كي مسنيما من النبيين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت صراط الذين أنعمت عليهم shi ma sai mu gore wa Allah an ce annabawa to annabawa akwai wani wanda aka yanka ko akwai wani wanda aka samu shi zarto aka raba da shi to Allah bai ba mu tsoro ba sai ce sirata ladina na amsa alawin bai ce tabarkin wanda aka yanka tabarkin wanda aka kora aka doga ba alhamdulillah alhamdulillah mun kawo mun kawo karshen wannan sauka amma gobe za mu juya daga farko zuwa 'yan kwanukan da suka yi saura tun da akwai sauran kwanuka da yawa abinda makaranta muka dace Allah ya ba mu ladan sa da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana waɗanda Allah yake yanta a cikin wannan watan Allah ya sa muna daga cikin alkhairin wannan watan Allah ya ba mu shi Allah ya zauna da mu lafiya mu gabatan mu Allah ya gafarta musu wanda muke dare Allah ya sa mu cika da kyau da imani goma da za a shiga itikafi masu itikafi Allah ya ba da nasara ga baki da masu taimakawa cikin wannan harka dukkan su Allah ya tsaya musu Allah ya biya musu bukatun su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma gulikul Fatiha ma salatul Fatih bari ila suratul mustaqim wa ala alihi wa nazim سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد يا ربنا Thank you.